أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa yau ya sake hada mu a daidai wannan lokaci na mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 27 ga watan rabi'u sani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan goma na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi namu mai albarka littafin risala risalatu abi zaidi min qirawani littafi na fiqhu ta mazhabu ta imam malik bin anas Allah kara mana yarda wa Allah kara masa yarda littafin da yake karantar da mu abin da ya shafi al'amuranmu na addinin musulunci na hukunce-hukunce na addininmu na musulunci muna cikin sabon babi da muka shiga shi ne babi na 20 na 33 ko babi da yake bayani akan abubuwa guda uku idda da ciyarwa da kuma istibrai mun yi darasi na farko shine darasinmu na a yau da shi yau shine darasi na 69 wancan darasin da muka yi shine darasi na 68 ko yau insha Allah na 69 ne zamu kenan mun yi darasi na farko a cikin wannan babi zamu tashi kan gabar wal ihdat kenan sai ku bada shafi nawa ne shafin katroben katroben dizaina yawwa shafi na gomiya tara da tara sai dara ta bakwai daga ƙasa ko kowa ya gani to zai mu je ko layi na bakwai daga sama ko daga kasa shidda daga kasa to fashi katuroban bizinef layi na shidda daga kasa insha Allah kowa ya gano ta mu yi bayani akan idda yaya idda take kashe-kashen mata da sauransu kenan duk wanda Allah ya sanya ta ji ko ya ji sai karanta da iyalansa ga yadda al'amarin yake ba kenan yadda muka doka ba kan ba abin ba tanki-tanki ne ba ko zaɓi ba ne ba a a shari'a ce take dorawa ga yadda ake ga yadda kai mai bin ka'idar Allah da manzo to wannan shine masoyin Allah da manzo kuma shine yake son gidan aljanna kuma shi ne yake kiyayewa da ya saba wa Allah kuma yake kiyayewa akan zamantakewa shi na aure sai Allah ya sanya albarka saboda kana bin shari'ar Allah subhanahu wataala wanda suka bi son zuciya suka saba to kuma shine sai ga Allah subhanahu wataala ya ya yi ta jarabar su da abubuwa tun duniya kafin a tuba in an tuba kuma fa ni'ima afallahu amma salam dama Allah subhanahu wa ta'ala so yake mutu yayi wannan zina amanu tubu ila lahi tawbatan nasuha saboda haka kuma a wata ayar ma Allah ya ta qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ma'ana Allah ba son ya kama mu da laifin baki ba so ya samu wuta ne ba a'a yana so mu kyara kenan duk lokacin da dan uwa ko yar uwa kika ji kin kuskure yi kokari ka gyara to kuma sai ka samu lada sai Allah ya bi maka abin daga baya kuma ya baka lada aka wannan in kuma mutum ya sani ya ki gyarawa yanzu kuma sai a kama shi da zunubin baya kuma a kama shi da laifin da ya aikata na sako ashe kun ga addinin Allah da ake cewa addinin musulunci addini ne na tsani ne wallahi ba tsani ne bane ba addini ne na sauki ba abin da ya fi addinin musulunci lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa kai kanka ko ke kanki a zamance ko aure in kuna bin shari'a Allah da dokin Allah wallahi zan ku al'amuran komai cikin sauki sai Allah ya albarkaci wannan aure ya albarkaci zuriya ya albarkaci komai Allah ka sanya mana albarka gaba ke daya kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi masa da'a da biyayya akan to yanzu mun shi bayanin akan idda da iddar da ta dace da wanda bata dace ba da iddar wanda aka saka da iddar wanda ta iddar mutuwa da sauransu to yanzu gabar da zamu tashi wal ihdat kenan mun gama bayani akan iddar mutuwa ita ce ake cewa takaba a galabiya mun fi sanin ta da takaba da yawa aka ce iddar mutuwa wasu ba su gani a akan aka ce idda matar da aka sake daga a'a takaba ma ita ma idda ce ita ce iddar mutuwa to yanzu mu doka akan yanzu kan me takaba yanzu bayanin zamu tashi akan me takaba kenan mun ji bayanin wata ka'ido to yanzu ita kuma me takaba an ce in tana da ciki inda mijin zai mutu da safe da maraice ta aihu ta kare takaba duk mun karanta wancan sati ko kun ga wannan shine amfanin ilimi amfanin karatu ba wayar kitabun rasu ba to yanzu wadda take cikin takaban nan shin takabar haka ne ake yin da karazibe ko kuma akwai wasu shar'ida akwai wasu ka'idodi to insha Allah da waɗanda suke jin mu a waje da waɗanda suke jin mu a cikin gida mata sai a tsaya a saurara a ji yaya idda take wani ka'idodi da suke a cikin idda shine malam sai yace wal ihdad Allah takaraba al mu'tadatu min al wafati shay'an min al zinati bi hulliyin aw kuhulin aw ghairihi وتجتنب السباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختلف بحناء بحناء بحناء ولا تقرب دهنا مليبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والهرة الصغيرة والكبيرة الإهداد واختلفت الكتابية تمكما ما لتي والإهداد ni ake nufi da ihdad wal ihdad mugunta kama da hausan zaka fasara kenan ko da dalibai zan tambaye ka me ihdad abinda ake fasara shi mugunta kama shine ihdad ma'ana sa luga malamai su ce al-imtina ma'ana wani hani hani ne shari'a take an ce ihdad wani hani ne da shari'a ta ma mai idda ta mutuwa mana mai idda ta kaba to fasararsa ku dalibai ilimin kurke ihdad ana ce mishi mugun ta kama mana mutum mace ta bar kanta ba cikin ado ba ba cikin wannan ba shi na kike ma al ihdad me ihdad sai ƙara fasara mana yace Allah ta Allah ta ƙarabar mu'tadatu minal wafati shay'an minaz zina minaz zina ma'ana abinda ake ce ma ihdad shine mai idda ta mutuwa ko kuma mu ce mai takaba kamar yadda muka fi sani shine al mu'tadatu minal wafa mai idda iddar amma ta mutuwa ba gano shafi bane an ce shafi na goma tara tara shekara ta shidda da ƙasa to mace kadda ta kusanci ta kowane ɓangare kuma wannan umarni ne na wajibi ba mustahabbi bane ba a'a wajibi ne ma'ana umarni ne doka ce daga gun Allah subhanahu wata'ala da manzon sallallahu alaihi wasallama ma'ana doka ce ta addinin musulunci ta shari'a kuna gane ya to saboda haka kadda mace ta kusanci shay'an min zinati wani abu na bangaren kawa duk matar da mijinta ya mutu aka ce ta shiga inda ta mutuwa ma'ana shi ne ta shiga ta kaba to abin da yake hukunci akan da shine ihdad shine ihdad mugunta kama meye mugunta kama to gashi za a fassara mana ɗaya bayan ɗaya dan mu gane shine kadda mace ta kusanci wani abu wanda yake kayan ado ne kayan kwalliya a nan ba bambanci ƙarama ce ko babba ce ya ce ko baiwa musulma ce ko bakita biya duka ɗiɗɗe ne kanta kusanci duk wani abu na kwalliya daga an ce mata mijinta ya mutu to a lokacin abin da yake wajibi na kanta gaba ki duk wani abu na kwalliya ta cire shi ni ake nufi to gashi sai mu fi ɗayan bayan ɗayan don kan yi gaugawa ma ɗayan bayan ɗaya na farko sai mala ya fara mana ishara da shi sai ce bihulliyi ma'ana abu na farko abin da ke cewa hulli in an ce hulli ma'ana duk abin da ya shafi abin kwalliya su awarwaro ɗan kunne sarƙa duka waɗannan abubuwa daga an ce mace miji ta ta labarin mijinta ya mutu ko tana wani guri ne a lokacin da su sarƙoƙinta da mine ne na farko da abin da zai ta kama ta cire tana da agogo ta cire tana da warwaro duka ta cire tana da sarƙa ta cire ɗan kunne duka a cire wannan shine farko mataki na farko su ne kulli wannan su ne ake ce ma kulli kayan ado na kulli tana da munduka in munduka ma gare ta ta cire munduka su kuma na kafa akwai wanda ake sanya na kafa irin na azurfan nan wanda mace tana ce banda Allah ce wala yubdina zinatahunna liyoloma ma fi yawwa alhamdulillah mun gane to na farko ita ce ka'ida ta wannan kenan mata su ji daga an ce mace mijinta ya mutu to ga ka'ida doka ta farko abinda musulunci ya dora mata ba jira ake a ce wai sai wata mata ta zo ta sanya ta ta kaba ta yi kaza a ɗauko na buta a ba ta ayi a'a ga a shari'ance a addinance a karance da hujja farko kulli in an ce hulli su ne abin da ya shafi bangaren ado su a warwaro su har zobe zoben tana da zobenta na zinariya ta cire tana da angunnanta ta cire tana da sarkata ta cire tana da duka agogo ta cire duk mun dinga ta fi su ne hulli wannan su ne na farko tukon ka'ida ta faro su ne alhulli sai na biyu malam ya sake cewa aukuhulin sa'annan kuma yanzu bangare na biyu kun ji bangaren ado guda to bangare na biyu abin da ya shafi kuma kwalli duk ta yi makiyashi da su jambaki da su gazel da su barbara ko hoda tattiyar sai ta ɗauki ruwa ta wanke fuskar ga baki da a wanke a wanke kwalli a wanke jambaki a wanke farfada koda duk wani wannan makeup duka ga baki da sai ta wanke shi in yanzu ne ma ta fito daga cikin salon ta yi makeup in shika goma sai aka ce mutum ya mutu to a lokacin kawai sai ta nemi sabulu da fuska maza ta wanke ta gaba su ne abin da ake ce ma kuhon kun ga duk kayan ado ne amma kuma kowanne yana da matsayinsu daban-daban to su wannan su ne bangaren kuhon kenan na biyu duka agogin jan baki jan ruji a lebur da waye da sauransu duka shine aukuhulin na uku shine kuma bangaren isha'ada na bangare kuma yanzu kuma ado abin da ya shafi bangaren gashi an yi da frize to duka sai a hujja an yi kitso irin nan rasta ko mai ware da sauransu da asinci ma'ana an yi kitso mai kyau mai tsada ƙanana kowa ya duka sun ce shi za a ce kuma bangaren gashi sai asinci yanzu sai a yi mata ɗan ya ta kamun uku nan biya ake ta mishi ba kwarrawa kwallon ruwa da ai waɗannan wannan ne kitsan nan na mata wadda abin da ake cewa kamun uku nan akwai wannan suna to eh mun tana to akwai wani suna da ake faɗa ma kitsan nan su da mu sun sani wannan baki ba kitso ne na ado ba na kamu ne an aka mata wace da tsoro to shi za a yi ma'ana yanzu kitso na ado na burge mishi duka babu sai ta sanke in an yi shi ma in ta fito da gidan mai kitsiya ne ma yanzu kuma sai a zauna a sance mata shi shi ne abin da ya sha bangaren gashi in ta yi jefiri zai ma da a yi an sa waye duka da a sanke bangare na uku ke na bangaren adon gashi shi ma duk sai a hudda augeri da makamantan waɗannan abubuwa kenan barantana yanzu kuma ya kasance yanzu damu tana da leshi to cire shi za a yi tana da shadda galila cire ta za a ajiye ta a limki an kare adamba mai tsada duka a cikin an gane duka yanzu waɗannan abubuwa kayan ado ne wanda za mu su shadda su leshe su waye duka sai ta ce an ji wannan saboda haka kuma watajtanibu sibaga kulluhu illa al-aswad shine yanzu nisanci dukkan wani kaya tufafi na ado kamar yadda muka faɗa shine watajtanibu sibaga ma'ana duk wani kaya na rini mai kala mai fitarwa mai badawa to cire shi zai shadda a cire ta in aleshe ne a cire shi in a tambace ma a cire ta duka ɗinki da waɗannan zai a cire su kullum illal aswad yanzu kawai sai ta nemo wakatan kaya kasan wannan su ne ba kayan ado ba dama ko ba ka ba amma a wasu guraren su bakaken kayan ado ne su kuma sa ka bakaken kaya su kuma su ne adan su burge wasu to in su ne su kuma canzawa za a yi amma munan kaga bakin kaya ba ado bane ba to yanzu abin da ake so da ta kawai ta nemo dan tufafin ta bakaki sai ta sa in babu kuma sai ta nemo gogo shago irin atamban nan marar mai mara kima da wanda an san ta dai gata nan ba ta ado ba ce ba dai kawai ta ya kuma yi dinkin ma irin dinkin nan da ake cewa yawo ko dinkin yawon nan ma shi eh ko muna fata ya uba muna fata barakallahu fik da da kun ga wannan duka san ba kayan ado bane ba ma'ana yin sai ta sa kaya wanda ba na ado ba shine watajtani bisibab kulluhu illa al-aswad dukkan kayan da zaka ke limke amira cikin akwata a aji a adaka ado ya kare yi wanda za ma adan ya mutu to yanzu kuma alburmashi ce za a kiyaye mutunci shi ne za a kiyaye mishi darajar shi ce musulunci zai kiyaye masa saboda haka waɗannan ɓangare ne na ado da sauransu duka mace sai ta cire waɗannan abubuwa sai a sa baƙaƙen kaya in akwai in babu kuma sai a nemi kaya waɗanda ba na ado ba na gida kamar irin waɗannan su gogo shaɓo sai a saka wala tahtadibu bihin na'i haka kuma mace ba ta yin kunshi da lalle ba ta yin lalle ba ta kunshi da lalle in kuma har riga an yi lalle an yi ado yanzu kuma sai ta nemi safa sai ta saye da nusu sai ta rufe shi tunda shi kaga wani abu ne ba za ta yi a kankare ba har wannan to sai ta rufe shi ba za ta bar shi a fili ba larura tunda an riga an yi kuma mutuwar ta zo daga baya musamman ma kuma yanzu barantana in an riga an yi irin wannan na na na na nafin nan na 'yan zamani shaf shaf shaf ina ba ta gani kenan in da halin a wanke shi in zai wanku a wanke in ba zai wanku ba to yanzu kuma sai ta rufe duka sai ta nemi sa har na hannun sai ta nemi safar hannu ta rufe wanda shine ka'ida na kafa ma ta nemi safa ta kafa ta rufe har yi ya fita in ta bar shi a fili to yanzu ta yi laifi kenan yanzu ta bar ado ita kuma duk wani abu na ado ake so ta nisance shi ta bar shi wala ta ƙurba duhunan mudayyaban haka kuma ba za ta kusanci wani mai mai ƙamshi ba irin su loshin duk wani mai mai kanshi mai labshi mai sa kamshin fata mai sa kanshi mai sa kaza duka za ta nisance shi kuna gani har mai man shafa ma kawai sai mine ne sai ta nemo dangwaliya ba eh shi ne an kasan an shi ba na ado ba ne ba shi wannan kuma maganin kai sa fata ta yi kaushi da sauransu musamman in lokacin sanyi yan kuma yanzu da yake babu dangwaliya ba sai a nemo wannan mai gurguwa ko da ke shi ba mai gurguwan hauki ma kan ado ne shi ba yi ira ba za a gari to kun ga ka'ida a shari'ance yanzu ana faɗa mana duka mu ɗoka da 'yan gida da wajen ɗoka wannan wadda ce ka'ida da musulmi ya ɗora ba wancan na al'ada ba ga abin da musulmi ce a'a duk abin da yake da shari'a ma'ana mai wanda yake na ado ne akwai mata wanda na musamman wani man na mata ɗan kare aka baka shi an baka jari kudin sa ya ki to kaga me yasa ya suke sanya shi yana da wata fa'ida ko to in waɗannan da an sa ake yi gaba gida duka duk sai da tattara su da rufe a sa su a cikin walla a rufe ko a sa cikin waɗannan duk aikin su yanzu ya ƙare sai a gaba tukunna sai an gama idda shine wala ta qurba duhunan mudayyiban kada mace ta sanya mai wanda yake mai kanshi ko mai na turare ko mai laushi da sauransu wala tamtashidu bima yahtamiru fi ra'siha haka kuma ba za ta yi shaje kai ba ta yi defrize ko ta yi afro ko kuma ta sanya wani irin turare wanda ake sanya na kai zai sanya kamshi ko kuma ya canza mata ya rina mata kai ya gyara mata kai duka babu shi shine wala tamtashidu bima yahtamiru fi ra'siha ba za ta yi shace kai ba da duk abin da zai rina mata kai ko zai sanya kan ya yi ƙanshi ko ya yi saks irin afro mana irin kona kai da sauransu duka babu duk inda ta aikata haka to wanda tsakaninta ne da ubangiji to ubangiji ne ta saba ita dokar dokar addinin Allah ce to addinin Allah ta sabawa in kuma ta sabawa addinin Allah to ta san kuma ta sabawa Allah aka sabawa ke na wannan doka ce ko umarni ne zan bata in ta ga dama ta bi in ta ga dama o kuma zan ta daddade inna rabbaka la bil mirsaki ubangiji yana nan yana jiran kowa wa ala al amati wal hurrati saghira wal kabira al ihdat to waɗannan su ne ƙa'idodi a shari'ar musulunci da aka ɗora wa mai takaba shine mai iddar mutuwa zaki kenan waɗannan abubuwa su ne aka ɗora mata amma ba hana ta wanka ba sai dai amma wankan ba kuma mai yawa ba aka yi so ɗaya ya isa don a hudda dauɗa shi ma kuma wajen wankan ba a sa ta nan sabulu mai ƙanshi a'a shi ma kawai sai a nemo ɗan kofuro mai hudda dauɗa shi kenan in aka yi wanka ɗaya ya isa in lokacin zafi ne a yi guda da safe a yi guda da madace an rage dauda kun fahimta amma a yi a yi ta wanka a yi an jiwon to kuma yanzu shi ma ya saba shari'a saboda ni kaga ado ne shi ma nan ina fata an fahimta ma'ana kenan yanzu wannan ba na larura bane ba yanzu kuma na wata bukata ce kaga in mai gida ne yana na ake kafin ya zo an wanka kafin ya shiga ya fito an an to wannan yanzu duk babu kenan na larura saboda ka a zauna da dauda ko kwalkwata ta zo sai a yi guda kuma a nemi sabulu mara kanshi eh soda soda ai tana ɗanye yake jiki yauwa a dai shi dai kamar dai ɗauka buro ne kaka shi bai da kanshi kuma yana hujjar dauda ba ma'ana dai sabulun ne da ba kawa ba ne ba ina fata an gane ma'ana alhurman kudi ba yadda musulunci ya kare alhurman mushi duk shi ne yana kabari amma musulunci ya kare masa alhurma domin duk waɗannan ɓangaren ai shi ne ake wa a so sabulu mai ƙanshi a so waye a yi jajen barbaɗo da tsitsi ta yi zama da kai yanzu kuma baka nake na kaga wani zai gani ko wani zai a to musulunci ya kare wannan alkurman sai an kare maka mutuncinka dangantakarka babu wani zai maka tsaye kaga musulunci ya ma mushi tsaye a kai to duka sai a aji a ba le ce sai ya sadi sadi ai kaga za a shiga dan matsala a ba ba kullum ba ba wai sai a ce sai wanka sai sati sati ba a'a shi dai na lahura ka azamna cikin dauda cikin kasanta yawwa saboda zuwa kaga ai shine muka yi misali ala misali a kullun ayi so daya an ka zauna kai ni ba wanka ai zargabi jikin ya dan kai kanka ma baka jin dadin jikin kenan alururatan a ya danganci bisa ga larura a yauwa abinda aka ce na ado ne aka hana amma na larura a ganza a kullun akalla ko mun kazancin mutum ko dan dukununu ne ya yi wanka so daya isa bilillahi to yanzu kenan ga shari'a Allah saka mu a'a wannan abin da yake fada daidai ne kenan ga gyara kenan ga yadda shari'a ta nan ba hana mata wanka ba kullun musamman a wannan rayuwa dole ne wanka a ce kullum da a wannan musamman ɗaya mace in ba ta yi wanka ba ai abin akwai matsala eh akwai larura to akalla in lokacin sanyi ne ma aka yi so guda ɗin nan ka ga isa a lokacin zafi aka yi da safi a yi da maraice a kudda daudar safi a kudda ta maraice alhamdulillah ba wannan ba yau ba a larurance amma ba ce ba sai sati sati ba wannan babu shi a sati sati busan larura to alhamdulillah kai ai me yasa Allah ce a ba man yuzayyinu fil hilya me yasa ya musulunci waɗannan su kai kan gan babu wani abu kai ma kanka ba zaka wannan ba kenan an kare waɗannan bangare kenan ko kanka na mushi in ka zauna kai in dai kai yi ba kai wanka ba bismillah kai kanka ba zaka ji dadin cikin a wannan ba to saboda haka wannan na larura ana wankan larura wannan gaskiye shi kullum so daya ko so biyu in lokacin zafi ne in lafiya lau in kai kai lafiya lau a lokacin zafin nan wani sai a yi da siya yi wanka su goma wani su biyar musamman in akwai wadatar ruwa to amma kuma aka ce ita ta yi su biyu ma'aika ga alhamdulillah allona kenan ba wai takurawa ne ba ba a so kuma a shiga haƙƙinsu kuma in aka yi haka kuma an shiga haƙƙinsu a ba su dama kuma za su iya wanke kayansu amma ba za a sa turare ba a yi waye da sauransu nan ba eh bai da bata da mi abinci zan mu je zan mu je insha Allah zan mu je kan wannan kabar alhamdulillah tana nan kan gaba ai duk me yake ta in Allah da nan nan san gaba shi ma mun zo sai kuma a bude ayi ta tambayoyin nan dan an ƙara fahimta ba Allah saka da ne zan mu zo kan gabar har ita kuma waye zai tida ta waye zai da so waye hakkin ciyar da ita kai وعلى الأمة الصغيرة وعلى الأمة الصغيرة وعلى الأمة والحرة الصغيرة معنى بيوة كرما كو بابا دعاء كرما كو بابا وعليهم إهداد سوما واجبين سيسني وانا إهداد أغاني ياريا ce karama el shekara tara ko yar shekara goma aka mata aure sai mijinta ya mutu sai ta yi wannan iddar kuma iddar ma kuma sai ta yi wannan abubuwan duka da aka ci baiwa ce karama mijinta ya mutu to sai ta yi haka a'a tsohuwa ce wadda kaga ita adam ma ya wannan ya ke adam ma ya dan kubce mata ma sai mijinta ya mutu to sai ta yi ina ba san gane ku ji ba ma'ana me ake so a nuna mana wannan haƙƙi da Allah ya dora na idda da wannan ihdad din dan a ce wai ai ai kai su wasu babu wata ai ai me ya za a yi a a sai ki kai yarinya ce karama to yanzu menene ma a a sai ta yi kun gane darasin ma'ana yarinta bai hana mace ta yi wannan abu girma bai hana mace ta yi abu ne haƙƙi ne da shari'a ta ɗora a kansu shi da abu da ake so a gaba kuma haka ko da baiwa ce ba ce a a baiwa ce ai baiwa ce kuma ta san ai aure ko to sai ta yi kun gane ita ce wannan gabar abin da nake karantar da mu wa alal amati والغرة الصغيرة والكبيرة الإهداد wannan ihdad din da musulunci ya dora da shari'a ta dora ma mata wajibi ne akan kowace mace karama ko babba in je mijinta ya mutu sai ta yi ko da bata kai kwanciya ba mijin ya mutu sai ta yi wannan abu malamai sun kafa hujja da hadisin Abu Dawud Allah ya kara masa yarda da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mutawaffa anha zawjiha la talbasu al mu'asfar min as-siyab wala mumashshaq wala al khulli wala tahtadi hadisi ne da Imam Abu Dawud ya fitar da shi karkashin wannan malamai suka kafa hujja kenan duk doka da kuka gani ba wai da ka bane suka fada ba a'a akwai hujja imma daga littafin Allah imma daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan fiqhu shi tafowa ne kenan fada maka hukuncin ba sai ya fada maka dalili ba ko ma aya kaza ai hadisi ya ce kaza shine bambancin fiqhu da kuma bambancin hadisi ina fata kun gane fiqhu shi yana maka samplifiye in hukuncin kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne in kana so ka nemi dalili kuma sai ka koma cikin littafin hadisai qur'ani misali ka samu ina fata mutane su gane bambancin fito shi hukuncin ne za a faɗa maka amma aka faɗa maka haka sai kamar ba a'a akwai dalilai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al mutawaffa anha zawjaha yace duk matar da mijinta ya mutu la talbasul mu'asfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani kaya wanda yake na kwalliya mai ado mai rawaya raya ma'ana ma'ana duk abin da aka rina shi ai in kaga aka rina abu ai dan meye ne dan ado ne dan burgewa ko ba haka ba musamman da kuka fulani suna son kyalle kyalle da sauran sun nan masu dauka ba kallahu fi haka ake so ai dai in kuna in kuna kawo kurkano darasin sai dinga ƙara wannan ba ya ƙara manda shi da tambayoyin da kuma ƙaro ta wannan sauransu masu ɗaukar hankali to saboda haka sai musulunci ya ce babu shi mace ba za ta yi ba kun ga wannan kalma ta ce alhamdulillah ta fasa da ni da abin da muke son ma ta kama na minasiya duk wani kaya mai ɗaukar hankali ta fudda shi walal mumashak haka kuma duk kaya wanda yake mens wanda zai fitar da yawa ya fitar da form kai halitta to shi ma bai mace ba ta sa shi ko a cikin gida ba ta sa irin waɗannan matsatsan kaya ba a'a in dai mata mijinta yau amma kaga mijinta yana da haifa daga ita sai shi sai ta sa kayan ta to amma yanzu in ya mutu ko a cikin gida ba za ta sa ba yanzu kaya ne za ta sanya su tana cikakkiya walal hulli haka kuma kayan ado su ado da sauran su dan kunne da waye da sauransu za ka kaga mace in ta zamana babu dan kunne babu ya kaga kusan da ita da namiji ko ba haka ba sai ga ba ba ta da wani ba ta da wani sha'awa babu mace babu amma da ta mammana in nan ta mannan nan ta mannan nan ta mannan nan sai ga ta sha bambam da namiji to shi ita shine mata shine matan taka to saboda haka da mijinta ya mutu duka waɗannan abubuwa duka sai a cire su wala ta katani ba haka kuma lalle shi ma kanshi wani abu ne kun ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwa Allah ta bi ko hannunta sai manzo Allah ya ce wannan hannun hannun namiji ne ko hannun mace da take hannun mace ne yace abu mace ta zamna haka hannunta kamar hannun namiji kun ga lalle abu ne mai kyau ga mata musamman suna nan ruwaya shi ma daban-daban aisha allah ƙara mata yarda mata ku yi lalle yana ƙara ma mata lafiya kuma yana ƙara musu ado da sauransu to idan mace mijinta ya mutu to ita ma an hana ta yi musa lalle duka waɗannan ajishi duk kaya ne na bangaren darajar kare mutuncin mishi waktulifa fil kitabiya to yanzu anan inda malamai suka yi dan sabani wasu dai to idan miji musulmi ya mutu yana aure da baki tabiya ai mun karanta ba ya halatta musulmi ya aure baki tabiya ko to him musulmi ya mutu yana aure da baki tabiya to yanzu wannan baki tabiyar ita innan za ta yi ihdad ita ma ta kaba ai mun karanta ta kaba dole ne ta yi ko mun darasin muna shi wancan mu na baya mun karanta wajibi ne sai ta yi ta kaba to yanzu shi kuma ihdad din ita ma shi ma sai an tilasta mata ta yi shine wasu suka ce a tunda dai har dora mata ta kaba da ta yi to ihdad ba sai an dora mata ba wasu suka ce malamai suka ce a na wal qawlu mashhur wujubi suka ce ina ai albarkacin yadda ta a wurin musulmi kuma ta tsaya musulunci nan to wajibi ne yadda musulunci ta dora mata ita ma haka nan doka wannan shi ne kaulin mashahur ko da baki ta biya ce ita ma sai an dora mata wannan dokar ta san akwai bambanci tsakanin arnanci da musulunci yawwa kaga malam abin ya ce yau to alhamdulillah ina ba ta ku gane an samu dan sabanin wasu malamai amma ni gaskiya malamin da suka rinjayar da dalilai kuma tun kaji an ce an rinjayar ba gurin kawo dalilai ne da hujjoji ba sai ka ji ba waɗannan da suka ci sirrin ja'ir to dalilan su yafi karfi da hujjojin da suka yafi karfi to saboda haka ita ma in ba kitabi ya ce to sai an san ita ma ta yi kitabi din nan da sauransu to yanzu mun fahimci ihdad ko mun ji abin da ake ce ma ihdad kenan ga mai takaba an ce ihdad bangaren mai idda ta mutuwa shine takaba ga ka'idodin da ake kenan daga yau kai ma ka zama malam duk wanda ta zo ta ce maka a'a sai an kira wata tsohuwa sai ta bata buzuwa sai rana za ta fada za ta kuce a ina sai ku ce in a kai ka zo to a zo a sauƙaƙe ku ɗauko risala ma ka aje ko ina ga ta nan fiqihum namu na mazhabar ta Imam Malik ka aje ko ina eh saboda dangantaka da kamar mace wadda kamar ɗan uwanta ya rasu eh ya ko kuma ko kuma mahaifiya Eh.
ko kwana da ke su barakallahu ko ga wata tambaya da wannan to wannan game da matar da mijinta ya mutu sai musulunci ya hana ta ado da kwalliya da ko da ko menene wata nawa wata hudu da kwana nawa goma to yanzu shi wannan mai tambaya kaga shi ma dai ƙara hudu mana da darasin tunda duk waɗannan tambayoyi su ne da abu da gaiwa mun zama masana abu mun zama malaman gurin da ni da ku duka gabaki da makaranta kana da hujja gashi inda aka ce kaza da sauransu kuma shine a musulunci ka yi abu da hujja to ita matar yanzu matan da ɗan uwansu ne ya mutu ko wanta ne ya mutu ko kananta ne ya mutu ko babanta ne ya mutu kaga ba mishi ba ita wata mai mishi ga abin da musulunci ce to ita wadda ba mijinta ba ne ba ɗan uwanta ne ko babanta ne sai ya mutu ba ita to shari'a kwana nawa ta hana ta yin ado shine tambayar da yake ita ma ta nuna damuwarta na rashin dan uwanta wanta ko kananta ko babanta ina ba ta gane to shine kwana uku rak su kuma kwana uku duk matar da ta wuce dan babanta ya mutu ta wuce kwana uku ko wanda ya mutu ta wuce kwana ko kananta ta wuce kwana uku ba ado ba kwalliya tana ta ta zama kamsan abu dan karira Mm, to ta saba ta saba shari'a su kwana uku kawai wannan kwana uku nan na dama da alhini eh, kwana uku aka ba su insha Allah kaga kun ga tambaye shi tana da amma kun ga ba ta fito nan ba amma tana da amfani da sauransu ba eh, insha Allah to shi yasa nake son dadin karatu in kuna tare ana ana ƙara rubun kasawa to yanzu mun gama zan mun tashi yanzu mun gama da wannan gaba wata kuma gaba ce za a daura yanzu an gama da gabar al-ihdad ta ɓangaren yanzu mun gama ta ɓangaren matar da mijinta ya mutu to gaba ta gaba walaisa alal mudallaqati ihdadun wa tujbaru al-hurratu al-kitabiyya ala al-iddati min al-muslim fil wafat wat talaq wa iddatu ummul waladi من وفاة سيدها حيدة وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيد فثلاثة أشهر to yanzu kuma ga wata gaba yanzu an gama gabar wadda aka mutu yanzu kuma an dawo yanzu kuma wal mudallaka yanzu ita kuma wadda aka saka ita ce wal mudallaka yanzu shin irin wannan ka'ida idan aka saki mace to zan ai gaji idda idda ce ko an ce iddar wadda mijinta ya mutu iddar wadda aka saka to ita ma wannan ka'ida wadda aka sake ta ita ma tana da wannan ka'idar ita ma ba ado ba kwalliya ba kaza a'a sai malaci walaysa alal mudallaqati ihdad yanzu matar da aka sake ta kaga aka sake mata ai ita ma za ta yi idda ko to ita wannan matar da aka saka za ta yi idda to ita wannan ka'idodi na ihdad babu shi a kanta igiya aure ce babu zata yi indiya sanadiyar an sake ta amma babu ihdad a tare da ita mun faɗi me ya ihdad shine mugunta kama babu shi sawa'un sakin na kome ne ko kuma sakin wanda ba kome duk daya inda mata sakin da ne aka yi to ita babu shi ihdad an shar'anta shi ga haƙƙin mamaci wanda ya mutu musulunci ne yake kare mashi alhurmasa da darajarsa har yanzu ku sani musulunci yana da daraja a musulunci ba mutumin banza bane a'a yana da daraja ya mutu ba wanda zai kare mishi to sai addini zai ba shi kariya shi ne saboda haka sai ya sanya wannan ihdad ga mata don ya kare su kadda wani namiji ma ya kusanci matar su kamar yadda kai ma kai ma baka so in dama ko sakin mata kai bayan baka so wani kaga yana yana gulga wajen mata ka ko to yanzu shi bai nan da kuma to ko wani kan wani ya wulga kusa da matar shi ma tukwa a bar mishi tukwa har abin ya wannan to shine sai musulunci ya kai ba shi wannan kariya kenan kaga yanzu sai aka hana su waɗannan abubuwan da za su jayo hankali to amma ita kuma matar da aka sake ta ba ita kuma dama ai wani rikici ne aka yi su kuma musulunci so yake a gyara wannan rikicin agalabiyan ma ba mamaki ma wannan kazancin nata ne ma ya kawo ma rikicin rishin wannan su dan balbada komin da waye da sauran ta zama kawai ga ta nan inna rasha a cikin gida abubuwa suna ina muka kwana ina muka tashi tana tafiya ko ina ina muka kwana ina muka tashi ka jam babu suken babu wanka babu kaza to ka gani kowace mata ita can mata sun kama jikinsu sun so su can sun sanya ana yawo ita kuma ga tana rakata ba wanka ba wanki maman nan raba raba yana ina muka kwana ina muka tashi to ka gani da za a yi shawara to yanzu albarkacin an sake ta yanzu sai ta kama shi tunda tana so a bida ta yanzu sai a shiga wanka a shiga kwalliya in dama ba a gazal a sanya gazal a sanya hoda har ma a ji a yi makeup ne da a burge shi yanzu ita kuma abin da ake so ita kuma yanzu duk waɗannan abubuwan da aka hana mai makeup ne so shi ake so ta yi shine zai atire in an tasirin in mijin in ya je ya dawo sai zo ya same ta da shadda ta ci kwalliya tana juyawa in ya yi gaba sai ya cutu an ya ku ita can ma an ya ku ya je ya dawo ce kai ita ce fa to aka je aka hutu aka dawo sai ya ji ya saki zamanin sai na umar allah ƙara masa yarda an ga irin wannan wata shari'a Allah subhanahu wa ta'ala sai ba shi basira shi sun yi ake son kullum shugaba ya kasance mai tunani da basira wata mata ta zo a firkice hankalinta a tashe ce ya amirin mumini ita kawai tana so yi mata tsaye mijinta siyasa ke da inda ta shiga ba nan take fitowa ba ran da a ɓaci kaza kaza kaza kaza ita kawai mine ne ta diki diki da ne da da da ta ne kawai sake ka hankali ya tashi yanzu Umar bai yi sai ya ce aje a nemo mishi aje a kira mishi mijin nan ina so ku ga hikima a cikin shugabanci wai ba kayan in aka ce shugabanci ko ba kawai tsaya na a'a akwai hikima da basira sai ka tsaya kai ta karantar al'umma ne da sauransu ranta da ya bacin nan akwai wani abu akwai abin da fistire inda ya ce aka nemo shi aka ce aka nemo shi yana zuwa kawai umar ya kalle shi wani daga jaja kan afirkace gashi mutum kyakkyawa amma wani kazami ne na kasa wani kutaki kawai wani kazami umar ya kalle shi yake zauna ya zauna da ya zauna hikiman me yayi sai ya hikima ya ce to abinda za yi yanzu ina so da ke kishe lokaci kaza sai ba ta lokaci ya ce kishe lokaci kaza ki dawo zan zo muku kuki kai kuma zauna na kishe ki in an jima ki je ki dawo shikenan ta tashi je ki ko in ki dawo ki zo zan muka hukunci eh je ki an jima ki zo ko diga ya tafi ita kai kuma zamanana bayan da tafi kuma da kai dan Allah ba wa Allah ba sai ya faɗi bayan ta tafi ya kama shi da fara kai yanzu nan tashi ya sa shi ya fita aka ce aka yi wanka aka yi aski aka gyara aka kawo wato aka yi komi ya fes can aka jima sai gashi ta zo ta a koma gefe guda yanzu ya sa zamanana da ya dawo ta dawo tana zauna ka ce ran kwadai to aminu kin dawo eh to aminu ne sai sai aminu mumin ya ce to kai matso na ina wannan shi ne wannan mijin naki da da ta kalle shi ta kan ta rasa har ita kanta ma take tana shi in ne ma kon yayi tsaf ta ce shi ne wannan ko kai kai ne ko eh ba ba na ya ce faɗa abin da kike so sai ta fara shi ke da ya ta fara kamu kamu a shi kage ya gano mai matsalar kazancinta ne kawai ishe shi kazanta shi ce ta ishe ta ita kanta yanzu da ya adam da manta shi ma shi in ne makwa kuma ta ne mai ta ta fara kama a gagara to shi ne kawai sai ba da aka ba da aka ce to ta cika matanka an ba gaba kawai shi kenan magana ta mutu hakan wannan hakan a'a da yawa ai an galabiya an fi matsa akan mata da ce mata su yi ado mu kuma da yawa mazan sai mu suka zauna kai ma da jiya kullum kai ma da ka zo da kai da kai da kai sai wata elshar kwaranka ba ka ba ka mata ado sai dai kuma kai kake so ita ta maka ado kai ba kai ma ka mata ado kai kwalliya kai zanzoro kai cikin kwalliya ka juya ka ce yaya ke gani to ita ba ta ce kai ta ce tana da miji ta kama amma kawai kullum kai ka zo da kai da kai da duk ta turku ne ko ko ko guga ba ta da eh to ka gani walahun walahun walakum alaihinna walakun alaihin da misali lalzi to ku tuno mana walawa walahun na misali lalzi alaihin na bilma'aru yadda kai ma kake so a kyautata maka to haka su ma kai ma kake din kyautata musu ma'ana ne yadda Allah subhanahu wataala dora ma mata su dinga mana ado da kwalliya a cikin gida da sauransu to mu haka ana so mu dinga kwalliya ka yi ado ka tsacce ka sa turare ka yi mine daga ciya mai gida ina za a je ka ce kawai na zauna ne don ki kalla ka gama kashe ta ka gama burge ta kai ma kawai kai ma haka an maka wani girkin a cika ka taka to kenan ya gane mu gane haƙoƙin dukkanmu ne sai mun gyara kenan kai ma yadda kake son ka ganta fefes to haka kai ma kake so ka ga ta kama shiki to haka kai ma ka dinga kama shiki an gane yana a dinga musu fi sabilillahi da sauransu ma'ana ne a dinga kyautatawa kada a ce kullum mu na mu haƙƙin muke so su sauke amma kuma mu ba mu sauke musu haƙƙi to ka kawai da Umar ya haka shikenan aure aure sai ya koma an kare waccan magana ta mutu kawai an yi sulhu ita to tashi kan matarka eh balare mai kyakkyawa saurayi ko amma ya zauna kasaji ce shi ne Umar ya mishi fada yace kaji kaga kaga wannan abin ne ka bar kai guje tira kawai da ya aske gashi ya zama dan tsaf kana kanni kana wari to fi sabilillahi kai ma kai kuma kai kai ita ta yi wanka ta yi mene kai kuma kawai ka zo mata haka nan daga da da warin faskaranka da warin karfan ka kaje ka yi wane ne ka yi sassaƙe itatuwa ka yi ka to kaga duka kai ma kai ki gyara insha Allah yau wato su ma suna son haka kenan a yau to ku ga wannan sai musulunci ce to idan mace aka sake ta to ita kwalliya ake so ta dinga yi sabanin ita kuma wadda mijinta ya mutu ita wadda mijinta ita kuma an hana ta waɗannan abu ita kuma da aka sake ta ita kuma a lokacin ake so ta ƙara ma a kai da wanka da sauransu da abincin ma in ta yo abincin in da ma abincin in ta yi shi ma ba a jin ƙanshin yanzu zai ta samu kayan ƙanshi wanda tun daga ƙofar gida ƙanshin zai dinga buga eh to kaga duk waɗannan abubuwa a sauƙaƙe sai kaga an yi sulhu a kowasu abubuwa da musulunci ya shirya ta wala muka yi sulhu a sauƙaƙe ba tare da an ji ku ba gidansu ba su sani ba kai ma naka dangin ba san kun yi komi ba kun yi hayaniyar ku kun yi sulhu to amma tun farko dama rai ya ɓaci ta kuka kaya ta dan dan dan da ku ya san ɗan unguwa ma duk samarin unguwa da suke shayi sun san cewa wacce yau ta yi fushi an tattara kaya an kai an sake dawowa kuma a can kayan za su ƙara fashewa wani a sace miki wani ya faɗi wani ya fito duka a haka miki amma dama kina ɗaki ba a ce ki je ko ina ba duka sai ku daidaita kayan ku ba sani ba kuma da yawa an yi rikicin an tabin nan a nan ne kuma iyaye sai su dubu kin je kin yi ta ƙarya sai su ce ba za ki koma ba ke kuma bayan kin huce kina son kayan ki kuma sai a shiga yanzu kuma sai sabani ne ko tsakanin da iyaye to amma da mai a cikin daki kuke ba kun gyara kayan ku to shikenan abin da musulunci yake so to da yawa gaskiya mu dinga waɗannan abubuwa da karanta muke karanta yanzu mu dinga karantar da ƴaƴanmu in su na manyan nan sa an yi to abin ya dinga fita mu dawo mu dinga bin shari'a wallahi sai ga abubuwa an sauƙaƙe Allah ya kama na sauƙi eh shine wannan magana ka kai wannan yana bayani cewa idan mace ta aka sake ta ta zamna a ɗakin miji ta yi kaza sai in wanta dangi so suna sagin ta anan ko abin kullum abin da mutum zai yi ba maganar Allah zai tafi da manzonsa ko kuma maganar iyaye a'a shi ne ana mu an duka wa'azin da muke da suna jin mu suna jin mu to duk kuna jin ku da Allah zan ku zo kadar Allah zan ku zo ku kadar eh danjara to mutane zaka biya
to wallahi akwai ne yanzu gaskiya alhamdulillah ya kawo eh alhamdulillah to sun sun dan bara rage wannan dan wani ci akwai yanzu gaskiya ilimi alhamdulillah karatu ya kawo abubuwa dan suna dan ragewa ba amma a da haka ne ba bi sabila to wannan shine kullum kuma abin da mutum zai yi ba tsaya akan maganar Allah da manzo ka huta duk abin da za a faɗa maka in ji akan gaskiya ne to ka biya amma akan abin saban Allah kuma shine matsala to kun ga abin da musulunci ya yi kamar ma insha Allah za mu zo da wanda aka saka saki ɗaya sakin kome da wanda aka saka ma sakin ba na kome ba kai har mai hul'i musulunci ta duk zamna a ɗakin su yi idda ba inda ce mace ta fita sai an gama idda ne ba a yi sulhu ba yanzu kamar damu wadda aka yi hulɗi da ita ai kaga za a zantan ba sulhu ita an ba ta gurin zama za ta zamna babu ciyarwa wadda aka sake ta saki ba'ini ita ma tana da gurin zama amma babu ciyarwa amma wadda aka sake ta saki wanda yake raja'i wanda shi akwai kobi to ita kuma ga gurin zama ga ciyarwa yadda banin da ya saba yi haka zai dinga yi tana zama a nan gida kuma tana iddata kuma yana kawo su safiya da safa da yamma yan ma ya rage bai ka dan magi ba ta ce kai so baka ka magi ba eh sai ka tuko to amma ka ga haka kuma ai ba da ne musulmi ba a ne da lallaba kayan ta yi Allah ta da ta biya suke mi
kuma sai sake sakinta kuma ana ana kala ya zama su je kuma a yayi
ka bari ya bari
mutum ne ma wani
auren dan
ya wanda da wani zama aka aka bi da sauran eh
to yanzu ana nan iya tafiya kuma sai ka sai aka samu wata da ta ci wannan suke shi a ɗaya ne sakin komai ne nan yanzu a yi komai ciwon nan za wannan da suke wannan suke wannan wani ba a sama uku a sakin komai na ai an arga an ga wata kai da kake da an arga an rushe wancan wancan gini ba eh an an rushe wancan kadangar ba dan ka biyo ma da wannan
wannan kuma wannan da baji da kai kai shi din mun wancan ina ji darasin mu na kusan nan mun yi shi ba eh duk waɗannan abubuwa da irin konkulo da ake da sauransu shi da kawai nan mutane su ji tsoron Allah in kai abin da dai ga shari'a da ta ce in kai abin da ka saba kuma da kai zaka je ka kira ubangiji da mazan da mata kowa kiyaye ya kare duka babban abu illa duk wanda ya abin da ya saba wa Allah mazan ko mata gaba ke da na farko tun nan duniya Allah subhanahu wataala zai jarabta nutsuwa dai babu da ita rashin kwanciyar hankali kuma albarka sai Allah ya zare ta kawai ku zauna kullun cikin bala'i cikin masifa sai kullun kin zama jaka ana ta dukan kana kokkuma ki kuma dan jaraba kuma ki sake dawowa da eh a dole ku saba wa Allah da sauransu ba ko kuma Allah ya baku ayya fitinannu waɗanda su kuma su hana ku zaman lafiya su samu ku tension kamar waɗannan kana shi kana gani kuma Allah ya dora maka jaraba sauransu ko ƴaƴan da sauransu kenan shine bin dokar Allah sai ga an samu nutsuwa an samu saukin abubuwa kafin kuma in mutun ya tuba kuma fa ni'ima in bai tuba kuma ya sake tada Allah da wannan fushi da sauransu ba ya gyara ba da sauransu ba eh na'am eh to afallahu amma salam abu ne da aka riga a yi shi shi yace irin wancan an yi na nuku da sauransu in a ka'ida an sani ba yi shi ba to da mu bai kamata ba a wajen shi yawwa shi da mai wannan ba to kuma abin da in ya riga ya wadannan kuma kuma afallahu sai abarwa Allah ai ta istighfar ya tuba ma'ana in an yi da wanda ba daidai ba abin da yake faɗa in ba ba yi kuma sai da abarwa Allah subhanahu wataala ba shine su tuba zuwa ga Allah kenan daga baya sun yi kuskure yanzu kuma suka gano sun yi kuskure to yanzu me yake akan su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala su gyara insha Allah Allah ke mike mu na'am eh to eh ba wata tambaya tashi mai kyau ce kunan kun babuci tambaya tashi bari mu mai mai ta saboda yan waje ya ce mace ce aka sake ta aka sake ku tambayar da akan gabar wannan kan gabar da muka tsaya wale ta alal mudallaqati hidat an ce matar da aka sake ta saki na komai ita bata da ihdad bata da wannan ihdad wannan doka na na mai idda na mai ta kaba ko to yanzu yace an sake ta kwana nawa 17 kuma sai mijinta ya rasu nan kun ga babbar matsala ce ma da yawa yanzu in wanda ba san addini ne ba na farko ma cire ta ake daga cikin gado eh a'a cire ta wasu su yi da cikin gado in dai sakin kome ne ba sakin ba'i ne ba ku gane in dai wannan saki shine zan mu dawo ga warware wannan kaddin tashi in dai saki ne na kome ba saki ne ba na baram baram na ba'i ne wanda ba kome an sake da kwana shi a to sai moro da tambayar bi ba ta haduwa yawwa a gare da kai haka yi ba eh sai a rarrabe ba yawwa idan sakin kone ne kun gane saki ɗaya ne ko saki biyu duk kun ga sakin kone ne ta yi kwana sha muku sai mijin ta rasu yanzu daga ran nan yanzu kuma zai tafi ta koma ta kaba kuma tana da gadi an gane yanzu tana da gadi saboda akwai sauran igiya a tattare da shi yanzu kuma a'a ba sakin ba na kome ba ne ba sai ya shuwe ne ya goma ta kaba amma kuma bata da gadi ina wata an gadi ya shi ne a wani kadiyar kenan sai an warware abu da yawa wani lokacin aka je wajen masu hukunci sai a yi dubu sai a ke waɗannan babaye sai a baka a ke ko an zo wajen fata wajen malam sai a mishi dungu a ke ba da abin eh in sakin kome ne za ta yi ta kaba kuma za ta yi gado in kuma wanda ba kome ba ne ba to ba ta da gado insha Allah wa alaikum salam eh kuma bai maida ta ba to tun da ta kare idayensa kuma shi kenan sun rabu wannan yana tambaya saki ne na kome to amma ta kare idda ba ta kare idda mijin ya mutu to shi kenan sai sun wannan sun yi sefari eh abin da yake liyan din an riga ya riga ya yanki da bata gama ba to har yanzu liyan din yana tare to liyan din yanzu ya riga ya yanke kenan yanzu ko ba bata da takaba kuma bata da gado eh kun gane tambayar tashi ko to insha Allah to alhamdulillah to ina ne muka lokaci yayi lokaci yayi to shikenan a to wannan gabar tunda duka ai karatun tafiya muna tafiya ana dan warwa ana bayanin ayyafi da mu tafi bakin kawo mu karanta bakin ko to mu bari sai mu kwana mu sake sai mu sake tashi akan gabar tunda walaysa alal mudallaka idan akan zaman fara ne ai ban karasa ba kan gabar kenan Allah kai mu sake sai mu taso akan wannan gabar insha Allah sai mu tashi walaysa alal mudallaka insha Allah amin da fata abin da dai Allah tara mu cikin ladan abin da kuskure kuma Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya kai ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kuje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka mu da alheri saka